بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا السلام عليكم ورحمة الله المعرف بالإضافة والمعرف والمعرف بالله abubuwan da ake musu ta'arifi da idafa da kuma abubuwan da ake musu ta'arifi da bidai sun gaya mun karanta ma'arifa wasu ababe ne guda bakwai sun shigar da ibn malik ya faɗa a cikin ومعرفة وغيره معرفة وغيره وغيره معرفة فهو وزير وجند ودن ولد sannan kuma sai na bakwai ɗin shi ne riga ana idasan ana idasan ishirin sai da mun kai ma'arifa ko a yi riga iza sai da mun kai ma'arifa الأمثلة مثالي سيارة سريعة سيرة معاوية حميدة سلام من يبدأ انحرفت منظور حقبة الصدر محمود كتاب أخيك يتيم يا مصري استعد يا مسرعان استئدا يا مسرعون استئدوا waɗannan misalai da jami'a na farko daga na ɗaya har zuwa na shida اسم نفرق سيارة سيارة نكرة في أكل إضافة الزوا دليل تكون أعرف مع معارف إذا من في معرفة هكذا سيارة حتى عند ذات إضافة ذات إضافة الزوا دليل الراي سيارة سيارتك سيارتكم سيارة وند يزمون كرة saboda wannan izafa da kai zuwa gari ne sai ya zama to ma'arifa kace sayyaratu wata mota ba san ko ta wace ce bace amma kace sayyarati mota ta ko sayyaratu ko motar ta an san motar na biyu sira ita ce siratun na kirani ana tarihi da yake kunshe da rayuwar mutum ko tarihin da yake kunshe da abubuwan da ya yi na ciki ya ke cewa sira tarihin mutum wadda tarihin yana dauke da ababen da ya yi na alheri da ciki ya ke cewa sira to don ka ce sira sun wani tarihi ba san ko nawa ne amma da kai idafan sa zuwa alami kake sira sun mu'awiyata sira sun mu'awiyata zuwa adam sai mu dafanta wurin hatta zuwa ikin ishara wanda ba da kai manto ya kamanto yadda ma'arifa manzur harifa manzur an abin kofawa ana dan wani yake da aure ilimi ne wanda ake samun sa da jini ta hanyar ilhama shi kuma ilhaman hawa hawa ne iri iri ne akwai manzila ko makami na isham akwai mahallu akwai ma suke shiga ƙarƙashin ilhama ke kuma ilimin daidai ne daidai ne ba ku tsere da shayi ya kasance ilimi yana da cikin ilimomin da suke rubuce aka san su a jikin ko na nahau ko na sarfu ko na balaga kai dai ba ka san shi ba amma kawai dai kai cewa ka san abu ta yi kuma ya kasance wannan ilimi yana daga cikin ilimin da dama ba a rubuce shi cikin littattafai ba to duk dai sanin wannan shi ake cewa ma'arifa ilimin da ma'arifa wannan rani na gafiya da irin rayuwar da yake yi suka zo suka tabbata wannan rana da wannan shi ne ilimi wadda suka abu suka yanke su sun cewa wannan rami gafiya sai kai kuma ka ce a ba ramin gafiya ba ne sai ka tabbatar sai ka dinga zuba ruwa ko ka dinga tono har ka je ka tarar da gafiyan ka ganki da ilimi su wanda suka yi hukunci suka ce wannan ramin gafiya ne to suna da ilimi sai kuma da ka zuba ruwa ko kai da shi yasa ilimi da ma'arifa eh zan zan gudu daga kaddaran Allah zuwa wani kaddaran Allah sai wannan shi ne abin da yake shi ke abdulkadir jelani ya ke shi shi a ban ya yi tabi mun tsawo a tare su jiratai da kuma madari da saliki sai ire-iren wannan suna yake cewa ma'arifa ba wai tsuran sani haka ba sani tsakkwakken abu hakikannin abu amma yake a alfadaru shar'i wannan ba a jada Allah ya ce halal ne halal ne za ka jada shi ba in ce haram ne haram ne za ka jada shi zai zai ce kalamu man kalamu din na kira ne kalamun wani magana wata magana ba zan wani magana bane amma da aka yi idafansa zuwa ismin rasul man kalamu man yadda yi maganin wanda yake da'awa sai zama to maganar an san ko ta wace ce saboda idafan da ake zuwa ismin rasul da ke fi ismin rasul ma'arifa ne sannan yace عاقبة عاقبة الصبر محمودة عاقبة كرشي نكران كرشي أكرشان ميلين وإن إذن كرشي فأكن لا إلا في إضافة الزوا اسمي ال الصبر اسمي ال معرفة أسندير إضافة نكرة زوا معرفة ونكرة الزمن أنسنت هكذا كتي كتاب أخيك أخيك إن كتي إن كتي أقول akun na kira ne wani dan uwa idan ka ce akunka ko akaka ko akika dan uwanka ya zama to ma'arifa ya zama ma'arifa da da idafa to idan ka ce kuma kitabun na kira ka ce kitabu akika to shi wannan na kiran har yanzu ya zama to ma'arifa da idafan da kai zuwa akika wanda shi ma ya zama ma'arifa ne saboda idafa a lura in a lura in aka duba nan za ka ga misali na farko an yi idafan na kira zuwa daliri daliri shi ne a arafin ma'arif babu abin da ya kai sanuwa kamar daliri a cikin al-ma'arif da bakwai da muka karanta shi ne sayyara fi na biyu an yi idafan ta zuwa alam alam shi ne yake jin bayan daliri wajen fitowa da sani sannan na uku an yi idafan ta zuwa ismin ishara tawridu haza haza ismin ishara shi ne ma'arifa na uku na kudu an yi idafansa zuwa ismin mausul kalamu man kalamu man man din ismin mausul ne sannan na biyar an yi idafansa zuwa ismi ne al zuwa ismi ne al ismi ne al ma'arifa ne shine ko ka ce akibatu sabri akibatu sabri na karshe na shida sai aka yi idafansa zuwa ismin da aka yi masa idafa da kiran da aka masa idafa ma'arifa ne sai aka yi idafansa zuwa ismi wanda aka masa idafa sai zaman to kitabu a finka sai zaman to ma'arifa a takaice ko ma wanne ma'arifa ne daga cikin ma'arif guda shida da muka karanta in ka launi kira ka masa idafa na kiran ya zama mudafin wannan ma'arifa ya zama to mudafi ilayhi to na kiran za ta zama to ita ma ma'arifa wannan kenan majmu'a ta biyu kuma kace ya musri'u wannan munada ne na kiratun maksura kamar da muka karanta daga baya in ka ce ya mutu ri'u ya wannan mai gaggawan ya kai wannan mai gaggawan ya mutu ri'ani ya kuju masu gaggawan nan ka san su kai su kana ganin su in ka ce ya mutu ri'una ya ku da yawa masu gaggawa ita it mana ka yi a hankali ita ida ku yi a hankali ko ita idu ku yi a hankali ku yi a hankali ku da yawa kenan ya zama tunin abu a hankali shi ne yake baki umarni wane idan ka ce ya musri'u za ka miki jina'i da zamma ya zamanto musri ilin ya zamanto ma'arifa in ka ce ya musri ali za ka miki jina'i da ali da ke fasini ana masa rufuwa da ali in ka ce ya musri una za ka miki jina'i da wau da ke jani ana miki rufuwa da wau kamar da muka karanta daga baya fa'ida ko alkawai المؤرف بالإضافة اسم أضيف إلى واحد من المعارف يتي المؤرف بإضافة اسمين وند أكي إضافة فهو إيدا جسم معارف بلا شدة متكرنتا المؤرف بالنداء المنادى فسد تعيينه اسم المؤرف بالنداء منادى لوند أكي نير وند أكي نير أي ناتي وند أكي wanda aka yi niyyar wanda aka yi niyyar ayyana wanda aka yi niyyar ayyana ya dinga kace wayan ka a kawo rakuri yana bata mana rakuri husida ta'ayinuhu wanda aka yi niyyar ayyana shi fattasabat fattasabat ta'arifa bi hadar fasali sai ya samu ta'arifi da wannan niyya da wannan nufi da aka yi na ayyana shi to shi ake ce musu abin al-mu'arraf bil nida al-mu'arraf al-mu'arraf bil nida al-mu'arraf bil nida المنون وغير المنون أظن ده يكي نجد المنون في المنصرف وغير المنصرف يعني. أنا شو اسمي منصرف أنا كلمتي المنون غير المنصرف كما أنا كلمتي غير المنصرف غير المنون ثم ده تصريف في سنة تنوينه وأصرف في سنة تنوينه dukkanin da kaga an ce ana miki sarfi yana sarrafuwa wata liji yana shigansa tanwin yana shigansa duk nan da aka ce layan sarif ismin layan sarif ko ghairu munsarif to nan wata liji guda biyu baya cikin kaka kaka to sai ka munsarif din ake ce miki al munawwan ghairu munsarif din shi ake ce miki ghairu munawwan sune wadanda muka karanta su a cikin imriya anan ya kawo maka su da tartibi a jere al-amsila misalai ja'at zainabu كان اللقمان بن المنذر من ملوك العرب يظن أن أول من تكلم العربية يعرب يعرب بن كهطان كان أردسيل ملكا للفلس قبل الإسلام رد الله يوسف إلى يعقوب من أشهر قبائل العرب مضر لا تؤاخذ وأنت غضبان من ال... من الورد ما هو أحمر وأبيض دخل الأمال مثنى جاءت سيدات جاءت سيدات الأخر waɗannan misalai da muka karanta majmu'a na farko majmu'a na farko ja'at zainabu zainabu ta zo zainabu nan a nan alam ne alam din sai aka hada miki da ta'ani haduwan alam da ta'ani sai zaman to layan isim ne layan ta duk zaka ce ja'at zainabu karka ce ja'at zainabu ja'at zainabu kawai wata ne guda biyu baya cikin sa haka nan jarra baya gidansa ja'ar zainabu ra'aitu zainaba za ka ce nazartu ila zainaba har yanzu kamar da bayani zai zo a ka'ida kana nu'man ibn munzir min muluki min muluki al-arabi kace an nu'man alani ne ku bude mana wannan saboda hakki kana kana hakki duk wannan yawa كان نؤمان بن المنذر من ملوك العرب نؤمان بن المنذر yana daga cikin sarakunan larabawa anan an nu'man alam ne wanda aka sa nufi ya zo da wazani wazani fa'alan wato aka ƙara nufi alif da nunin kenan asalin san nu'um ne ya ka ce nu'man kaman usul aka ce usman alami in aka ƙara masa alif da nunin zai hana shi sarrafuwa يظن أن أول من تكلم العربية يعرب يعرب بمكهطان أنا تمان فركم وندي مجانا فركم وندي مجانا دلارتي كيني يعرب بني يعرب بني يعرب بن كهطان يعرب بن كهطان لو كما إذا اسمي يزمنتو idan ismi ya zamanto sifa in ya zamanto alami to yana abin nan wannan alamiyar din tana hana shi da tana hana shi sarrafuwa in ya hadu da ujima ana ya zamanto ba larabci bane ujimi a jamini كان أردشير ملكا للفرس قبل الإسلام أردشير سلسل فارسة نيجا المسلمين أردشير ismi ne wanda yake kalma biyu ne aka hada arda da kuma siyar kalmomi guda biyu aka hada ya zama to kalma daya idan kalma biyu aka hada ya zama ismi guda daya ana kiran shi tartibi ne kamar da jiya muka karanta da shi ma layin sharifu ne saboda menene saboda tartib din da kuma alamiya tartib da alamiya radda Allahu Yusufa ila Yaquba radda Allahu Yusufa da aka ce Yusufan ba ila Yaquba kuma ismi ne ajami ajami idan alam ya zamanto ajam to shi ma wannan layin sharifu Yusuf suna ne alam haka ne Yaqub alami ko wannan su kuma ajami ne min ashhari qaba'il al-arabi Mudar yana daga cikin kabilu na mafiya shahara na larabawa kabila ta Mudar wannan Mudar kuma alam ne wanda aka yi udulinsa aka yi udulinsa daga fa'il zuwa su'al abin da ake nufi udul abu ne a san shi da wani wazani sakamamme da shi yake zuwa abin to daga nan kuma a bar wannan wajenin a koma wani wajeni ko a san shi dai da wani salo a bar salon da a koma wani salo wannan shi ake cin musu adadi kenan misali mudar din azalin sa madir madir wani za ka ce umar asalin sa amir usam asalin sa qasim qasim to kamar haka ne idan alami ya zamanto ma'aduni ne an ta an take shi daga asalin sa aka dawo da shi wajeni ko al zai zamanto layin sarki waɗannan wurare ne guda biyar waɗanda da su ne biyar ko shida da su ne alam ɗin yake abin alam alam yake zama layin sari sannan guna majmu'a na bu la tu'aqib wa anta ghadban kar kai ukuba kana cikin ciki min alwardi ma huwa ahmaru wa abyadu daga ward akwai ja akwai kare da kala al-umalu masna masna ko masana masu aiki sun shiga jijjijiji ja'ad da gidatun ukar wasu mata manya shugabanni wasu daban sun zo to anan sifa ce wanda ya zama layin sarki sifa idan aka sa masa alif wal nun kaman gaba zai zama layin sarki sifa in ya zama ala wajhi af'al af'al din da mu'annas din sa fa'ala zai zama layin sarki sifa in ya zamanto ala wazin maf'al maf'al maf'al na adadi adadin nan daga daya zuwa goma to zai zamanto ma'adun ne shi ma asalin sa masana isnayn isnayn da kalal ummalu isnayn isnayn masu aiki sun shiga jiji jiji ma'ana biyu su shigo kuma wasu biyu su shigo wasu biyu su shigo a haka suka gama shiga to maimakon a ce isnayn isnayn din sai aka yi uzuri aka bar isnin isnin din aka dawo da nuna masna wanda shi ake cewa uzuri kenan kamar yadda wancan mudar suna daga a madir ne aka dawo da shi mudar ya zama adam nan kuma ka ce ukar ja'ar sayyidatun ukar ukar din nan jam'i ne na ukra jam'i na ukar jam'i na ukra to ukar din shi na duk inda ya zo jam'i na ukra mutum ne layin sai قدمت إليك ببشرى بشرى اسميني مكسوري كما لم كرمت أبايا لا ينشرف الشماء دخلت روضة فيها ودخلت روضة فيها لا تجا روضة عند شك دخائي فيها اسميني ممدود لا ينشرف ذاك في تحتاج مصر إلى مصانع مصانع اسميني صيغة صيغة منتهى الجميل فيما لا ينشرف sannan يبتدئ التاريخ بأقاصيص تاريخ أنا قال هذا داباري إيه إيه إيه داباري وأقاصيص مما صيغة تصيغة الجموع لا يشتري أنا مجموع أنا أخي yana nufin akwai wasu abubuwan da illa guda ɗaya ne kaɗai ko zai wadatar ya zama to layin sharifu alif mafur alif mamdu da kuma siga mun tajinu waɗannan shi siga mun tajinu ɗin kala biyu ne akwai wanda yake farawa da nini akwai kuma wanda ba da nini yake farawa ba wanda yake farawa da nini kamar masaniya kamar masajid kamar kamar abin da ya zo idan wanda ba ya fara da nini kamar akafi ala wajen afa'i afa'i alkawa'ir ka'idodi a tanwini nuni sakinatun talhaqu akhir al-ismi tanwini nunin ne ne cikin wacce take riskan ƙarshen isini wanda take riskan ƙarshen isini su zuba ku haƙwan ana cire wannan nuni tun a rubutu a rubutu ana cire wata subutu lafzan tana tabbatuwa a harshe fi ghairil waqti idan ba wakati bane idan ba wakati bane abin da yasa yake ma talhaqu akhir al-ismi a nunun ne take jikin karshen ismi idan ka ga irin wannan a jikin fi'ili ba talmini bane misali wannan alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa abin nan wa in lam yaf'al ma amuruhu لا يسجنن وليكونن وليكونن من الصاغرين فهذا رضوان الله تعالى عليهم اجمعون ومن نون التوحيد دي sun rubuta shi a tura da salo na turbi wanda duk wanda ya ce na da sun tsara ne ya san ba domin kuma ce wa da ya sunan a rubuta nunin a saukar da nunin wa da sunan kamar yadda za ta rubuta izhaban izhaban ta saukar da nuni in sai suka rubuta nuni guda ɗaya sai suka sa masa wata biyu wanda ya kuma nan yi misali haka nan misali la nasfa an bi la nasfa an bi nafiya kace la nasfa an to shi ma la nasfa an nuni to shi ne sahiha ne ko a rubuta ayin a saukar da nunin kasa to sai aka rubuta alif sai aka sa wata biyu a kan ayin wannan sura ce ta tambayi amma da ke a fi'ili ne to wannan ba tanwiri ba ne nuni sosai da ya kasanta ka lura da wannan sosai saboda rasmi yana bambanta da illahi kamar da muka karanta a nazu da billah yana bambanta da illahi sanan in ka zo kawai irajin wannan wala yakunan za ka ce wala yakunan za ka ce filin mubari mabdun ala fatatin bittisalihi bittisalihi nuni sosai خفيفة ذاك المنقلبة تنوينا المنقلبة تنوينا انت قد انا قلت المرسومة تنوينا وان ذاك روز ساكي التنوينا معنى فهذا كده سعيدة سورة تنوينا لا ما كان التنوينا انا تشوف انا مثل تلهف اخر جسمي idan ka ga irin wannan a fili ba tarbiyi bane nuni to fili ne sannan kuma yace a tuzaku khattan za a rubuta za a cire shi a rubutu a rubutu misali idan ka ce in ka ce waladun waladun a rubutunka ba ka rubuta nunin ba a rubutunka waladun waladan waladin a rubuce ba ka rubuta ba ma ganin nunin a rubutunka amma a faɗanka waladun waladan sannan waladin akwai nunin a harfinka a rubuce ba a lafazi kuma akwai wannan nunin ɗin to shi ne yake wata subutu lafzan في غير الوقت أبين لتاتي في غير الوقت تنوين إن كي وتفي بابه تنوين إما يكون في منصوب مثالي رأيت زيدا زيدا زيك في رأيت زيدا باب نون سنة أهل الباية حتى وكان الله غفورا حتى وكان الله غفورا سبب وتفي كاتبه كاتبه تنوين haka wallahu ghafurun ghafurun wallahu ghafur ka kule ki nuzulan min ghafur za ka ce asali min ghafurin rin saboda haka watafi yana tafiyar da tafiya shi yasa yace ma fi ghairi waqti ba a waqti ba وما يلحقه التنوين من الأسماء يسمى منونة yake duk sunan da talwini wata ligi yana shigarsa ana ce miki munawwar wa ma la yalhaquhu wanda kuma talwini baya shigarsa musamma ghayra munawwar ana ce miki ghayru munawwar shi munawwar din shi yake cewa min sarf ghayru munawwar din shi yake cewa ghayru min sarf wal ism al ism al ism alladhi la yansarif sannan yumna'u al alamu min at talwini aw al sarfi yawa kun ji kun yace ana hana alam alam haka shi alam mun riga ya mun karanta yana ɗaya daga cikin ma'arif da shi daga muka karanta ana hana alam daga tanwini aw sarfi ko daga sarrafuwa da wasu abubuwa guda shida na farko idza dalla ala mu'annafi idan ya nuna mu'annafi ne aw kutima bi shayi ko ya kare ya kare da ta ya kare da ta idan ya nuna mu'annafi ne misalin kace zainabu suna ne kamar hakan maryamu suna ne sanin saboda haka ba za ka sa masa wasu biyu da biyu ba wasu biyu da ja'at zainabu ra'aytu zainaba marartu bi zainaba ba wasu biyu da biyu sannan kuma babu wata lankafa wato zarra babu fataha fata ne zai wakilci zarra kamar da zai zo a nan gaba haka ne idan aka sa masa ta misali za ka ce ja'at fatimatu kar ka ce ja'at fatimatun ja'at aishatu ja'at khadijatu ra'aytu aishata ra'aytu khadijata مررت بعائشة مررت بخديجة هذا ذاك ذاك سامتا وخديجة ذاك سامتا وصل من قبل بمبنتم كذا جاءت دجاجة جاءت بطة دجاجة ببطة بعالم بنت اسم جنسي wannan fatima su da aisha su khadija su alam ne sunaye ne da wasu mutane ko wasu mata sananne da shi abu na farko kenan ya zama to mu'annati ne da sun akwai ta ko babu ta shi ne yake nufi wa yajuzu sarfuhu idza kana thulathiyan sakinan wasati yace amma mu'annas din kabilan sosai mu'annas din idan ya zama to thulathi ne sakiyan sa akwai sukun ja'izi ne ja'izi ne kai kai tasrifi sa ja'izi ne misalin wannan kamar hindu ذاك في جاءت هند رأيت هندا مررت بهند ذاك في جاءت هند رأيت هندا مررت بهند وجاءت جاءت جعد جعد رأيت جعدا مررت بجعد وجاءت جعد مررت رأيت جعدا مررت بجعدا هكذا تصرف أي صوتك تصرف وليس علم من المؤنث wanda filafi ne harufanta guda uku ne harafi na tsakiyan kuma sukuni ne saboda haka sarfin sa din ba wajibi bane ko ka sarrafa shi ko ka ki sarrafa shi ko ka sa masa wasu dalili ko kar ka sa masa wasu dalili Hu na biyu idza kutima bi alifin wa nunin za'idatayn idan alam ne aka ƙara shi da alif da nun ko za'ida ko za'ida ne فمن النؤمان بيفدا النؤمان عن مثال جديد وعثمان عثمان مثال جديد وعثمان نؤمان بإليه لن سؤالا يسونا يدي نوس متاني والسبب أن قال ألف دنون أكر في أسلي نؤم نؤم أكت نؤمان اسم أكت عثمان أكت على ألف دنون إذا من لا ينشر اسمنا سبب منيني سبب أن قال ألف دنون أكر في مو نجوتنا nuna uku idan ja'a ala wajin da fi'ili idan ya zamanto da wajali na fi'ili kamar ya arubu da ya fada ya arubu wajali ne na fi'ili sau da ka ci araba araba ya arubu ya arubu kaga fi'ili ne ya arubu din asali fi'ili mudari ne to idan alam ya zo a wajali na fi'ili to shi ma layin sare irin su ne tashkuru sunan wani tashkuru haka yazidu yazidu sunan wani suna haka tazlidu sunan wani haka ahmadu sunan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ahmadu ahmadu din ba ka ga sunan mudari hamida ahmadu hamida ma din sa ahmadu mudari in sa hamza in ne ya ni zaka ce ya hamadu me ta zaka ce ta hamadu me mun zaka ce muhammadu saboda haka ahmadu din fi ga ce ta fi mudari tashkuru yazidu ya arudu dukkan su ko alam ne da wazani na fi'ili ya shigo shi ya zama to layin sare don layin sare sannan na kudu yace idza kana murakkaban mazdiyan ghayra maftunun bi kalimati wayti idan murakkabi ne mazdi ma'ana an cuɗanya sunaye biyu kalmomi biyu aka mai da su suna guda shi na ismi layin sare amma sharaɗin ke kasance ƙarshen ka ba waibi idan ƙarshen ka da waibi karatun mu na biya cewa za ka yi miki jina'i da kasara za a shi da waibi ra'aiki shi da waibi murarki da shi da waibi kowanne mabni ne ala kasa ala kasar kenan mabni ala kasar amma wasu ne waibin na suna masa irabi ma bayan sare suna masa irabi ma bayan sare wuri na biyar idan kana idan alamin ya kasance a jami'in ba a jami'in suna ne ba na larabawa ba wato suna ne ba na larabawa ba misali yusuf da yakub ne kaɗa yusuf ba da larabe bane yakub ba da larabe bane yusuf ba larabci bane yakub ba larabci bane saboda haka alam din da ajami din da suka haɗu suka gano illoli guda biyu sai suka hana su kafafa haka ce ila yusufa haka ce ja a yusufu ila yaquba haka wa haina ila ibrahima wa ishaqa wa yaqub isma'ila wa ishaqa wa yaquba dole nan layin sai su ko sai an ce ila sannan kuma aka ce ila ibrahima saboda shi al-ismu alladhi la yansarifu fataha ita ce take wakiltan kasara kamar da zai zo a nan gaba kaɗan. Iza kana ala wajini af'al in ya zo ala wajini af'ala ne in ya zo ala wajini af'al. Alam in ya zo ala wajini af'al na dulan bihi ala wajini fa'il. In ya zo ala wajini fu'al kai ya zo ala wajini na fu'al. Fu'al an kawar da shi ne daga wajini fa'il da shi ne zai zama tulayin sare. Kamar Umar asalin sa'amir asalin su amir shi ya kama yadda su umar ya bar wazanin amir ya bar amir ya dawo umar kamar mudar asalin sa mabir ismul fa'il ya bar wazanin fa'il ya dawo fu'al haka na irin su dawa irin su kusan irin su kudar duk waɗannan uduli ne abu ya bar asalinsa wanda aka sani ya dawo wani abin da ba a shi ba ya zamanto adal ne to alal din ne da ya hadu da adal sai zamanto bayin sare amma idan alamin turan sa zai zamanto ne farko wadannan kenan abubuwa guda shida kowanne daya in ya haɗu da alami to zai hana shi sarrafuwa shi ne ake nufi ake ce nufi illoli guda biyu na far'i illoli guda biyu na far'i su ake nufi da wannan illolin su ne sun karanta mun karanta su a cikin alimtafiya da a cikin illolin kuma sun guda tara ne misali a nan ka ɗauki alam tsuransa bai zama to layin sarki za ka za ka ce ja a zaidun ra'aitu zaidan ila zaidin ka sa masa wani jefali guda biyu zaidun da alam bane alam ne mana abin da ya sa kai sarrafa shi saboda tsuran alam ne baka samu wata illa da ta haɗu da alam ɗin ba sai ka sarrafa shi haka za ka ce ja'a aliyun ra'aitu aliyan marartu bi aliyin ali alam ne me yasa ba ka sarrafa shi saboda alam ne turanka kuma alam din illa ce ta asali asasiya in ya hadu da idan ya hadu da ta'anisi to sai zaman to layin sharifu kaman zainab kaman fatima idan ya zo ya hadu da alif da nunu wanda aka kara a ƙarshe sai ya hana shi sarrafuwa Usman Nu'man idan ya haɗu da siga ta fi'ili Ahmadu Yazidu sai siga ta fi'ilin ta hana shi sarrafuwa idan ya haɗu da takuɗuwan suna biyu sarfi mulki kenan kamar irin su ba'alu bak irin su irin su ba'alu bak irin su hadaranaut ire-iren su su siga sai ya zamanto layu sarrafi idan ya zamanto ajami ba suna ne wanda balarabe yake kira ba ajam ne wanda ba balarabe ba ne ko da yahudu ko da nasara ko da manzo ko da fulatani wanda yake kiri wannan sunan shi kuma zai zamanto layin sarfi haka nan idan aka tahe shi daga asalinsa shi ake cewa adam amir ne ka tahe shi daga amir ya koma umar kafin ne ka tahe shi daga kafin ya koma kusan to duk wannan ta canja masa wuri din da sai zamanto zai hana shi kafafuwa haka idan ya zamanto a abin nan waɗannan waɗannan da na na na biyar din da yake idza kana ajamiyan sai ce ghayru thulathiyin sakinil wasati abin nan idan ajam din ba sulasi wanda tsakiyar sa yana da sukun ba idan sulasi ne tsakiyar sa yana da sukun shi wanda za ta sarrafa za ta sarrafa misali nuslu alam ra'ayt ja'a nusul ra'ayt nuhan ila nusil saboda ne alam ne amma tsakiyar sa sukun ne harfi nan haka nuqa ja'a nuqul ra'ayt nuhan illa ala nusil alalin in za ka sarrafa shi saboda menene saboda harka uku ne da shi tsakiyarsa yana da hukumi sai kuma sifa mun yi magana a kan alam kenan sifa fa tunnaku sifatu min tanwini ana hana sifa daga tanwini ma'ana daga tasrifi in ya haɗu da illoli guda uku waɗannan illoli na farko idza kanat ada wazni fa'alana alladhi la talhaqu ta'u mu'annathahu idan yazo ala wazni fa'alana ma'ana aka kara masa alif da nun amma fa'alana ya kasance wanda ba a sa masa ta fa'alana din wanda ba a sa masa ta fa'alanan da karfinsa da ba a zo a ba a zo a sa ta ba wannan shi ne ake nufi da fa'ala shi fa in ta zo da wannan wuzani a wannan lokaci ya zama zai zai zama ko layin sa layin sa rufe misalin wannan fa'ala nan da ba a sa masa ka shi ne fa'ala nan da zai zama to muzakkari ne na fa'ala misali za ka ce haza rajulun ghadbani ghadbani ghadbani in mace ce za ka ce hazihi mar'atun ghadba ghadba mu'annatin to ba za ka zo ka sa masa ta ba saboda haka gadban ra'aitu gadbana ra'aitu bi gadbana zai da musulman sarki amma idan fa'ala din ana sa masa ta to kamar nadmana nadmanatun wani lokaci zai da musulman sarki a rayuwar sarki wannan na farko kenan sifa ya zama to alawajin fa'ala wanda ba a sa masa ta na biyu idan kana alawajin af'ala الذي لا تنهق التاء مؤنثه إذا زمنت على وجه الأفعل كما صفر عند مؤنث إنسى رأسا مسكاتنا مثالي راكت أحمر أحمر راكت جاء أحمر رأيت أحمر مررت بأحمر أفعل لي وند بأسا مسكا بأسي وأحمرة بأسي وأبيضة بأسا مسكا فدت أفعل إن بأسا مسكا to zai zama muzakkari ne na fa'ala'i mu'annasin ka fa'ala'i ne misalin in mace ce za ka ce hamra'u namijin sai ka ce ahma sauda'u namijin sai ka ce aswad bayda'u namijin sai ka ce abyad to irin wannan as'al din to ta baya shigansa to daga bisani to shi ma zai zama to layin sharifi saboda wannan nazari na uku idza sigat min al-wahid ila al-ashrati ala wazni su'al wa mas'al idan aka kirkire idan aka kirkira idan aka kirkiro aka tsago daga ɗaya zuwa goma wahid kenan zuwa goma ala wazni su'al ismi da wazanin su'al wa maf'al ko ismi ala wazni maf'al aw kanat kalimata ukhar ko kalimata ukhar wa wannan lokaci zai zama to da misali واحد ذاك شيء وحاد وحاد على وزن سؤال على وزن سؤال ذاك شيء كما مو موحد على وزن مفعل حتى من ثلاثة ذاك شيء ثلاث وكشي مثلث مثلث أرباع كما كشي رباع وكشي مرباع هكا حركة دي أترى abin da kake nufi da wannan wazanin ba haka kurun bane idan kace abin nan دخل الصبيان موحدا هذا من الله يسعدك معنى دخل الصبيان واحدا واحدا يا لا تشكو misali kofa ne da mace da zai ɗauki haɗuwan yara guda biyu ba dole ne ɗaya in yi shigo su suna ɗaya da shigo to sai kace da kalal filmani sai kace mauhada ala wajin maf'ala kenan lokaci da talaci biyanu wuhada ala wajin su'ala tana nufi ɗaɗɗe ɗaɗɗe ne yara suka ce haka in kace masana jijju jijju sulasa uku uku uku ruba'a furfudu furfudu sumasa biyar biyar biyar biyar kamar dai fareti na masu na sojoji wani lokaci fareti za a sa ko nan layi ne da fareti mauhada mauhada kenan ɗaɗɗe ɗaɗɗe ɗaɗɗe ɗaɗɗe kenan nan kuma wani lokaci sojoji biyu a jere biyu a bayan biyu a baya biyu a bayan wai na har yake ko uku uku uku uku a nan uku a bayan uku a bayan uku a bayan ko ba bayin dubu ne ko su ba ta za ta ce su ba ta wannan ana kiran shi uduli ne uduli ne saboda idan ka ce mohada ka tashi ne daga wahidan wahidan sai ka ce mohada in ka ce sulasa ka tashi daga dasalal gilmanu salasatan salasatan sai ka ce sulasa shi kenan ka takaita salatun salatun din ka dauke ka kawo sulasa ka sa a wajen yasa aka ce miki uduli din yasa aka ce miki adad kamar inda a baya kadar kadar amir ka dawo umar ko kadar nadir ka dawo umar sai aka ce ma ma'aduli to anan kuma ka bar salasatan salasatan daga sulasa sai ka dawo sulasa kadar islimi islimi ka dawo masna wannan ana yin sa daga ɗaya zuwa goma daga ɗaya zuwa goma wasu na da manna suna cewa kawai zuwa kuɗi ne za a yi zuwa kuɗi ne nisa suke saɓani a kan wannan misali ƙurani da ya ce fanki bima qaba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba masna ɗin ko a wuri biyu nake thulatha ko a wuri uku uku uku ruba'a ko a wuri turkudu biyu ba na nufi ku a wuri biyu da uku da kudu ba ne kamar da wanda suka jahilci larabci suka tafiya saboda rashin iya larabci inda hakan ne qur'ani mai fasaha mai balaga zai ce fanki hu tis'an zai ce tis'an ku a wuri tara ku a wuri tara daga littattafan tafsiri na shi'a wato suna cewa wannan aya dalili ne dalili ne na mut'a wato a mutu a ba iyaka mana za ka yi auren mata tara ma mata tara suka ce masina biyu filasa uku nawa kenan biyu da uku ba biyar ba ga hudu kuma tara to shi ne aka ce musu ai larabci ba haka ba idan qur'ani hakan yake miki cewa zai wa in kuntum alla tusidu fil yatama fankihu tis'an wannan ne larabci ne fasaha ne fanki hu tis'an ko a wuri mata tara ya ce ma fanki hu isnataini wa salasan wa arba'an ba larabci bane fasiri fasaha ba larabci bane wanda yake da fasaha misali aka dauki masuna din isnataini ne aka dauki sulasa din salasan ne aka dauki ruba din arba'an ne ma ba fasaha zuwa ushar zuwa ushar daga ɗaya da yake farawa har zuwa goma hakanan kalima ta hakanan kalima ta ukar kalima ta ukar din nan jam'i ne da ukra da ke wazanin sa ya zo ala wajin su'al ala wajin su'al kamar yadda umar ya zo ala wajin su'al ko sudan to wannan yasa shi ne zaman ko layin sa ukar in kace ukar misali min ayyamin ukhra من أيام الأخرى أخرى الجميلين أخرى مؤنثين آخر أكتي آخر مذكر أخرى مؤنث آخر مذكر أخرى مؤنث آخر وإذا من آخر أفعل يكون أخرى وإذا من فؤلاء فؤلاء فمن ذكر فعبادي بادي وفيني waɗannan su ne abubuwa guda uku suke hana kisa sarrafuwa sai abu na uku yumna'u lismu min at-tanwini ana hana ismi daga sarrafuwa daga tanwini wasu ba sa iya bambanta tsakanin ismi da sifa abin da ake nufi da sifa abin da yake bin bayan ismi shi yake cewa sifa haka ce ismi kuma ba zai yi wani abu shi ya bi bayan wani abu amma sifa yana bin bayan wani abu misali zai nace ja'a zai nace ja'a rajulun karim رجل اسمين كريم بن حسان رجل اسمين كريم بن حسان هذا مثال ذاك في جاء كريم رجل فكي رجل إن أنا جن داير كريم رجل وإن اسمين أكتري صفة رجل اسم كريم كما صفة وصفة من بيان صفوفي وإن أكي لوكتا نباء باسا صرفوا ولا ليجد أكتري شيء كما اسمي اسمي كما إذا كتب بألف التأنيث المذكورة أو الممدودة باسم إن يتالي بألف المذكورة كما إن بشرى إن بشرى كو كبرى كو صغرى duk da ismin ka ga karshen alif ne masura wanda muka karanta a baya to layin sare haka idan ya zama su alif ne mamduda alif mamdud alif din da aka jaci kamar irin su sahara irin su bayda'u su sauda'u su firda'u in dai kaga alif ya mazdud a karshe ism ne la yansari idza kana ala sighati muntaha al-jumi idan ya zamanto a sigha ta muntaha al-jumi siga na jam'in karshe abin da ake nufi da jam'in karshe shine jam'i ana yin sa so biyu amma ka yi so biyu ba za a kuma yin sa so uku ba za ka ce kalbun kare daya ka ce akulun farnuka da yawa amma ba su wuce goma ba don killa da muka karanta jiya da sun shige maka amma idan ka ce a kali suna to jam'i na kasara sun yi shige a kali din jam'i ne na akulu akulu din jam'i ne na kalbi ko ka ce a duhu za ka ce a ada ka ce a adi ka ce a duhu a duhun guda ɗaya a ada jam'i jam'i ne na killa alawajin afal kamar da muka karanta jiya sannan ka ce a adi jam'in a adadin jam'in kasra to daga a adi din ko a kare din jam'i ne na ƙarshe ba zai yi kuma ka ce a kare yi mini jam'in a adi a kare yi mini jam'in jam'in a abin nan a kari ba zai yi ba daga nan jam'i ya riga ya kare to duk jam'in da ya zo ƙarshe to zai zama to layin ka da shi kuma akwai mai limun kamar irin su masajidu irin su su mafatihu misali akwai mara nunun irin su asafi asafi na ƙarshe a ka'ida sai ce almamnu umira tilmini duk sunan da aka hana shi sarrafuwa duk sunan da aka hana shi sarrafuwa yace yujarru bil fathati ana masa jarra da fataha wannan jirabin ta ne amma sauran abubuwan daidai ne ana masa rufu'a da damma ana masa nasaba da fata amma jarranta shi ne za yi shi da fatara ko za yi shi da fata a kai wa durra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al badi da ibn malik ya fada shi yasa yace illa idza kana mudafan amma idan ya kasance mudaf ne ism ne la yansarif ne zaman to mudaf أو محلى بأل وأكا وأكا ثاني أل فيجر بالكثرة في أي متجرد كثرة إذا لم ينصرف ولما حنوي بلادي اسم لا ينصرف كما يبدأ ينصرف اسم كما يبدأ ينصرف فهو ذاك كالوراء مثالي أليس الله بأعلم بأعلم بأعلم أنك لا ينصرف bi har su jaru ne amma kace bi alama kama ita ne su jarra da fata me yasa saboda ba idafa amma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fi ahsani taqul fi har su jarri ne ahsan din shi ma wajeni ne af'al kama a'ala la yansarifu amma saboda mudaf ne fi ahsani taqwim ahsan mudaf taqwim mudaf ilayhi ne zamanto munsarraf ne haka ne kace جاء ذاك شيء مررت بأحمد مررت بأحمد ذاك زمن لا ينسري أما إذا كتي مررت بالأحمد بالأحمد كسألف واللام وزي زمن لا ينسري بمبنشي تشيني إذا كتي مررت بأحمد كيني مثالي gidane guda ɗaya ko abokanai ne biya kowa sunansa Ahmad Ahmad. Tafi wanda kake magana da filin da shi ma a gidansu akwai Ahmad ko akwai abokin su Ahmad to sai kanin zaka zaka ware maka zaka ce nazartu bil Ahmadi abinda zai gane Ahmad din sa kamar da ake samu misali misali a mutane ne guda uku wannan yana da kani Umar wannan yana da kani Umar wannan yana da kani duk suna gun tukunan kake so kai magana akan Umar bayan kai magana akan Umar sai ya dauka yake wannan sai Umar nawa ko Umar nawa ne ba a faɗa haka umar dina ko umar dina ne ba na faɗa kamar wannan ne to saboda haka a irin wannan to sai ka sa al domin ka ware wani guda ɗaya daga cikin umar din nan guda to ta wannan bangaren ne ake arrafa ma'arifa ko ka ce bararku bi ahmadikum ahmadun ku da filauci na ku ahmad ahmadin daga ma'arifa ne ba a masa idafa amma da kitama suka tantance su da wasu ahmadin waɗanda an san su da yi da saware shi da wannan ga wannan lokaci za ka zo kai masa kai masa wannan kai masa ka sa masa al ko kai masa idafa sai da mun kudayen sa mun rigaya mun karanta a baya alam a duk lokacin da za ka yi jam'i na alam to sai ka sa masa alam alam in za ka masa jam'i mun bayyana hikimar wannan shine shine a misali kace da zai yi kace ja'a ja'a ibrahimuna ba ibrahimuna ba sai dai kace ja'a al ibrahim ja'a al ibrahim ibrahimuna ja'a al sai ka sa ala ja'al za ka ce dole sai ka sa hakan misali ja'a zaidu za ka ce ja'al ja'a zaidu ja'a zaiduna ja'a zaiduna wannan hikimar wannan shi ne shi jam'i din kansa din jam'i kansa din idan ba ka sa al ba zai mayar da wani suna din jam'in mufrad misali za ka iya samun sunan wani da lafazi na jam'i akwai sunan wani kaladuni kaladun din nan jam'i ne na kalad alali jam'i ta zaka ce kaladu to shi din ne ake kira da suna kaladu idan ka ce zaidu za iya samu sunan wani sunan ka zaidu to saboda haka idan ka ce ja'a zaidu ba me kake nufi eh kake nufi ko jam'i kake nufi wannan zaidu su uku a haɗe a nan nan wani shi kadai sunan sa zaidu idan na ce ja a zaidu ina nufin waɗannan zaidu guda uku su ne wa zaidu su suka zo ko ina nufin wannan guda ɗaya wanda sunan su zaidu su ne ya zo haka ba za a gane ba to saboda haka ake sawa ake sawa adami al lokacin da aka yi kai misali na ce ja a zaiduna ina nufin zaidu zaidu zaidu zaidu uku ne suka zo amma na cire al din na ce ja a ja a zaiduna wani ne mutum guda ɗaya sunan su zaidu ne wannan musa ake sawa ake sawa alami al lokacin da za a yi sunni ba a yi sunni su tura haka haka ta sunniya na suna misali zaidani ja azzaida ja azzaidani za ka ta saboda ana samun suna wanda yake zuwa da lafazi na sunniya zaidan sunan wani mutum da kamar wannan al'adar adadi tazkiruhu wa ta'anisu tazkiru ta da kuma ta'anisu ta'anisu الأمثلة مثالي قرأت ثلاثة كتب أقمت في الأسكندرية ثلاث ليالي كتبت عشرة أسطر بالمدرسة عشر حجرات نزع ثلاثة عشر طاردا اشتريت ثلاثة عشرة برتقالة بالحجرة تسعة عشر كرسيا عندي تسعة عشر سورة في الحجيرة تسع وعشرون بطل تسع وعشرون بقرة في القرية مسجد, مسجد واحد دريت قلمين اثنين رأى يوسف أحد عشر كوكبا كتبت اثنتي عشرة رسالة حضر واحد وثلاثون تجويدا ساحت نحو مئة جلدي قل بين إيش مئة سنة قدم ألف صائف وألف صائحة غاب المسافر عشرين يوما اشتريت عشرين دجاجة ولما مثالي مجموعة لديه لديه جداسه مجموعة نفرقه لساتي دجاجة زوا غوما لساتي دجاجة زوا زوا غوما فلورا اسم إن كيف يسوك لسا فاسد المعدود أي كبيرنسا إن يزمن تونا مجموعة لساتي ذاك ساتا a lissafi in namiji ne za ka sata in ta mace ne sai ka cire ta ɗin wato aka sun abin da aka sani a larabci abin da aka sani da abin da yake ta mace za a sata abin da yake namiji za a cire to amma a lissafi daga uku zuwa goma namiji ne da ta sama ta kuma ba ta ka lura da aka ce salasa karatu salasa ta kutubin kutubin jami'i ne kitab kitabun muzakkari ne da aka ce salasa layali ليلى ليلى دم مؤنث ليلى مؤنث ليلة ليلة sai dinin ta kace layan sai kace salasa sai ka cire ta din haka nan katabtu asrata asturi astur din jami'i ne na sakar ma'ana layi da layi da sakara guda daya kaga sakar din muzakkari ne sai ka sa ta kace asrata sannan kujuratun kujuratun kujuratun wannan mu'annas ne sai ka cire ta kace asru kujuratun haka za ka yi daga uku daga uku har zuwa goma haka za ka yi daga uku har zuwa goma namiji da ta ta mata ba ta sannan majmu'a ta biyu idan kuma wata adadi guda biyu ta hada adadi guda biyu ta hada talata ta ashara talata ta ashara har zuwa tis'a ta ashara talata ta ashara da talata da ashara ta hada har zuwa tis'a ta ashara da wannan lokaci a wannan lokaci a sadari abin nan abin nan lissafinka na farko ɗin to shi ne zai yi ta tafiya lissafinka na farkon da kai a uku zuwa goma wannan shi zai yi ta tafiya misalin wannan ka duba da yake na jihar salasa ta ashara sai ya ce ƙwariban salasa ta ashara ƙwariban au ko kuma kana so a sauƙaƙa maka to ka ce lissafin zai dawo noma namiji ya zama namiji tana sa ya zama ta tana saboda za ka fi ganewa tana misali da nake na ja salasa ta ashara salasa ta ashara da an hada su an mai da su kama abu guda ne kaga karshen akwai ta babu saboda haka sai kace taliban namiji kenan da kace isharaitu salasa ashara ta karshen akwai ta ko ba ta akwai burtuqalatan ta mata ne muannas ne idan kace bil qudrati tis'ata ashara akwai ta a karshen babu kursiyan kursiyin muzakkari ne sannan ka tsindi tis'a asharata suratan mu'annas ne kaga tis'a ashara ta ta an sa ta a karshe kace fil hadirati tis'un wa ishiruna bakara bakaratan wannan kuma ka ka hada afati ne tis'a din da ishiruna din ba hada su kai ba afati su kai tis'un sai ka kawo kace wa ishiruna a irin wannan kuma lissafi na farko din shi ne zai dinga tafiya idan abin da ka lissafa cikin namiji ne ka sa ta misali za ka ce fil hadirati ko fil dari tis'atun wa isruna rajulan tis'atun wa isruna rajulan in ka ce tis'un wa isruna baqaratan baqaratan misalin wancan na bayan shi ne zai zuwa wancan na bayan wa isruna din kamar da shi kamar babu isru wa isrun وثلاثون وأربعون وتسعون كمان بشي كمان بعض وكل نساء نساء من زمن تومكا كمان مجموعة تفرقه نمجي دتا كما تاباتا صراحة كان غنين كنا فمن كبو في مجموعة تأوكو هو الناس تاني كو ذاك شيء بالقرية مسجد واحد ذاك شيء نسمع بريت قلمين اثنين اثنين اثنين يا زمن تو صفاتو يا بي وصل الباين سنين رأى يوسف أحد أشرى أحد أشرى كوكبا كوكبا إن أحد ني أحد ني زي ذو تاريد المليك لساتي لساتي المليك إهدا زي ذو لساتي سماكا مثالي ذاك إهدا أشرة آية ذاك أحد أشرى رجلا أحد لين في زي ذو أحد لين في زي ذو تاريد المليك shi guda kuma zai zo tare da abin da ta lissafa sama ta katabtu sunatai asharata risalatan isnatai asharata risalatan isnatai za ka ce a mace a namiji zai ka ce isnai hadara wahidun wa salatuna tilmizan wannan a namiji kenan in ta mace ne hadarat wahidatun wa salatuna tilmizan shahatu na'awa mi'ati tilmizin قل من يئس مئة سنة قدم ألف سائل وألف سائحة غاب المسافر عشرين يوما اشتريت عشرين دجاجة أنا إذا نسات يزمن تو مئة ني أدن لذاك نسا فالون كونا نجي لكوما لكوما شني لذاك كاو مصر جوكا karka duba mi'a din biyawa ne alif din biyawa ne misra duka mi'a ta rajulin kawai zaka karka ce mi'a ta rijali مئة رجل ألف رجل أدل ذات مصطفى مصر بن تقوي ذات قال يذكرون قوائد كانت آل بيان مثل الأمر القوائد الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تكون على عكس المعدود مفردة أو مركبة أو معطوفا عليها مثل لكافي بالرؤوس جوا ترى كان كسن سوى سابان أدل أكي أكي سوء للسافة أكا تنسى ma'ana idan abin da za a lissafa namiji ne lissafi ya zama to ta mata wa'annan abin da za a lissafa idan mu'annafi ne lissafi ya zama su muzakkari wannan daga daga uku zuwa goma haka nan mufrada kenan tsuran sa shi kadai haka nan idan ya zama to murakkaba ne kamar ka ce salasatu ashara arba'atu ashara shi ne murakkab kenan haka au ma'tufa alai haka ma'tufa kamar salasatun wa ishiruna limiti salasun wa ishiruna kamata kamar wannan kenan العدد أترى يكون على عكس المعدود إن كان مفردا لساتي عدد أترى به لنا كفن سوى أكس معدود إن يزمنته مفرد وعلى, وعلى وقته إن كان مركبا zai kasance daidai da abin da aka lissafa in ya zamanto murakkabi ne ma'ana lissafin akara din in shi kadai ne kamar da muka karanta na baya haka ne misali za ka ce ja'a ashiratu rijali kaga ta mai da shi ta aminci saboda rijali mu zakar ne ba za ka ce za ka ce ra'aitu ashara bakaratin ashara bakaratin ta mai da shi mu zakar lissafin da ya zama to mu'annas wannan mufradin sa kenan amma idan ya zama to murakkabi ka hada ni da salasa fa to zai zama to daidai da lissafin ka gane wannan da kai in ka da da salata zuwa zuwa tara zuwa salata zuwa tisa a zai zama daidai da murakkabi daidai da lissafi misali ja'a muna magana kan ashira din fa za ka ce ja'a salata ta ashara rajulan a ashara din akwai ta babu saboda rajul din mugattar ne za ka ce ja'a salata ja'a za ka ce جاءت ذاك في ثلاثة عشرة ذاك في جاءت ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر امرأة ثلاثة عشر ثلاثة عشرة ثلاثة عشر امرأة ذاك ذاك ذاك ديدي كاتبة معدودي أمذكري أمذكري يزمن تون باتا al'annasi kuma ya zama to da ka wannan idan ka hada shi da salasa har zuwa tis'a kenan amma idan ya zama to tsuransa zai kasance kawai akasin ma'adudi ne al'adadan wahidin wa sunani يوافقان المعدود مفردين او مرتبين او معطوفا عليهما يكون عدد واحد باثنان لنا هنا ديدي da lissafi ko ya zo mufradi kamar yadda kace masjidul wahid kamar kace kalamain ismaili sun zo daidai da abin da ka lissafa au murakkabai ne ya zama to murakkabai misali isna isnatai isna mudakkari isnatai ne ta kuma mu'annasi ya zama murakkabi kai isna ashara ko isna ta ashara isna ta ashara ta au ma'tufan alaihi haka nan aka yi aka fi sama ya ta ce ja'a ja'a sunani wa ishiruna rajulan لكن جاء جاء تسمتان وعشرون معك shi a koyaushe wabi da isnin suna daidai da abin da kake lissafawa ko mufradi ko murakkabi ko ma'qufi mi'atun wa alfun wa alfazu al-uqud talzamu suratan wahidatan yace mi'a yace mi'a da alf mi'a da alf da lafuzzuka na usuli abin da ake nufi da lafuzzuka na usuli wasu lafuzzuka da suke zuwa adadi wadanda suke rike wanda ake rufe misali ja'a kaza wa kaza rajulan wanda ka rufe su da kasan ko nawa bane kaza wa kaza ko kaza wa kaza adadi kake nufi da kake fadan su da kanka yanzu ku ake kira alfajir usul kenan to kuma waɗannan yace suna zuwa a sura guda daya tanzamu suratul wahida sawa akana kakana al-ma'dud mudhakkaran aw mu'annathan abinda kai lissafi da shi din mu'annasi ne ko kuma mu'annasi ne ko kuma ba mu'annasi ba mu'annasi ko ba mu'annasi ba ne zai daidai ko zai daidai da daidai wannan shi ne abin nan ka'idodin a lissafi wanda dole ne in za ka yi lissafi ذات أنفاله هكذا ألفاظ الأصول سوني لفظك بجالبة جالبي ذاك ذوك سامو أوتي ياربك أنا yadda ake fada a larabci haka ake fada misali a kamar misali ashirin talatin arba'in hamsin sittin kaga duk lafazi guda ɗaya ne to kowane irin wannan a lokacin da ka kawo su su ba sa canjuwa misali ja'a isiruna rajulan in na mace ne ba za ka ce ja'at isiruna ɗin za ka faɗa isiruna mar'atan za ka lissafa haka na irin su kaza kaza ɗin da ake ake kinayar lissafi da shi ra'aitu kaza kaza rajulan ana ka ga wasu adadin wasu mutane wanda ka ƙi faɗan adadin ko ba ka sani ba to duk wannan zai zo da baka ji guda ɗaya ne amma na wajen ni'a ɗin wato ka fuska muka fuska to shi ne ka kawo shi da ka kawo da baka ji guda ɗaya amma yana zuwa lugha fasiha ba da ifa ba lugha fasiha da jami'i a su kufawa a kira'a ta kufawa suka ce kira'a ta hamza da fita'i sun karanta in aya wala bi su fi kafin salasa mi'ati sinina da idafa salasa mi'ati sinina kaga mi'a din mi'a din sai aka yi dafin ta zuwa jiz'i amma kira'a ta jamhur wa da yi wala bi su fi kafin salasa mi'atin sinina wannan sinina din ko ka dauke shi aka bayan ko ka dauke shi badar ko ka dauke shi tamizi bayan an kara ta magana wala su fi kafirin talata mi'ati ba magana ya kare ba talata mi'atin ne ne aka ce sinini wannan bai bar karatun da muke ba wannan amma ka qira'a ta su hamza wala su fi kafirin talata mi'ati sinina talata mi'ati sinina da idafa ya zamanto an zo wani lugar daban kenan tarifu ne ne tarifu ko abu na wani abu ya zo ne shafi na 131 kawai yake tarifu tarihin ne kenan adadin ne ake ci gaba ne yawa duniya ne wato ci gaba da wato darasin adadi ne a mun batu kenan wancan al'adar numba wan muka karanta wannan al'adar numba tu kenan al'amsila ja'a sab'atu talabat اشتريت ثلاث مئة برتقالة آه أنفقنا في بناء المنزل ستة آلاف جنيه آه قضينا قضينا ستة عشر يوما بأسوان آه ألقنا ثلاثة عشرة سورة أوقدت الخمسة والثلاثين مصباحا أطعمت الأربعة والعشرين دجاجة wannan lissafi na biyu din wato yi wa adadi ta arifi adadi din ka sa masa al ya zama to ma'arifa yi musu ta arifi alka'ida ka'idodi idza urida ta'rifu adada bi al idan aka yi nufin ta'rifin adadi da al fa in kana mudafan in mudaf ne udkhilat al ala al mudaf ilayhi sai asawa asawa mudaf ilayhi din al idan kuma mai an ne idan mai an mudaf in mudaf mudaf ilayhi din zaka sa an din misali jaa sab'atu talabati sab'atu talabati a talabati mudaf ilayhi din zaka sa an ka riga ya ka bin cewa idan mudaf ya zama nakira mudaf ilayhi yana da al to mudaf din shi ma ma'arifa kaga ka arrafa shi da ne kenan kai tarihin sa da idafa wannan ya zamanto مضاف ليه وإن كان مركبا أدخلت على الصدر إذا مركبين ثلاثة عشر ستة عشر صدر معنى لا فرق فرق ذات ساوى فرق ذات ساوى ألف مثالي فبين الستة ألقنا الثلاثة shine sadar din lissafin kenan aka ce sadar farkon abu lissafin na farkon za ka sawa da ke murakabin lissafi biyu aka hada a talata da asara ko sitta da asara to na farkon shi za ka sawa al in ya zamanto murakabi ne وإن كان معطوفا ومعطوفا عليه ودخيلا على الجزئين إذا معطوف إذا معطوف عليه guda biyu duka za ka sawa alfin kamar da yake auqatul khamsata al khamsata was salatina al khamsata was salatina duka biyu za ka je ka wannan shine fa'idan ta'arifi na adadi kenan adadi na uku hukumu ma yusagu min al adadi ala wajhi fa'il hukuncin abin da ake daukowa daga adadi a bisa wazani na fa'ili za a ɗauki adadi a gina shi ala wajini fa'il ala wajini fa'il al'amfila ta'azuruka fi sa'ati saniyati as-saniyati ala wajini al-fa'ilati ركبت سيارة ثانية على وزن فائلة قرأت الباب الحادي عشر الحادي على وزن الفائل الفائل حلت المسألة الحاد حلت المسألة الحادية عشرة الحادية الفائلة على وزن فائلة سأسافر في اليوم السابع والعشرين السابع على وزن الفائلة لأن نتن أنا أنا جنا أدبي دقايا زوا غوما على وزن الفائل مذكر إنسان على وزن الفائلة مؤنث سكنا إذا كم عدد مركبين صدر إن جاء جنا صدر الحادي أشرة منكم أحد أشرة الحادي أشرة منكم إحدى أشرة الحادية أشرة صدر ذاك ساوى إذا يكتن شيء مركبين ثم معطوف القاعدة يساوي اسم على وزن فائل أنا أوكو اسمي على وزن فائل من الأعداد المفردة دقى بالسافي ولم تسكي المفردة معنى دقى ليزوى غوما من اثنتين إلى أثر دقى جيو زوى غوما كانوا دقى جيو زوى غوما آياتي دقى آيا ما يأي دقى آيا زوى غوما ليصف ما قبله سبب يصفا فأدل ليس جبل موسى ويدل على ترتيبه ينانونا tartibin yana nuna tartibin abin da ya gabace shi mutuncin nashi kenan wani sagu mislu zalika min suduril a'dad al murakkaba irin wannan ana daukowa daga farko farkon adadin da aka rakkaba aka hada guda biyu kamar salasat ashara kace asalis asalis ashar ko asalis ashar ومن الأعداد المعطوف عليها هكذا عدد أكي أكتوفا من واحد إلى تسعة daga ɗaya zuwa daga ɗaya zuwa tara wanda aka yi lissafi kan za ka ci alwahid wa ishirin asani wa ishirin har zuwa asasi wa ishirin kenan ko asasi wa talatin har zuwa wannan har zuwa wannan kinayatuhu kinayatuhu wato adadi na kudu kinayan adadi kam wa ka'ayyin wa kaza in kana so ka yi kinayen adadi baka san takamannin ka ba to shi ne zaka amfani da kam adadi da yawa ka ko ka ayyin ko kaza kaza sai ka yi kinaya da shi al'amfila misalai kan madinatan hatta wannan na adadi ne na lissafi ne birni nawa ka gani kan masana'an da misra kan tilmizan istahada كم دقيقة انتظر انتظرتني كم جولة زلت للحق كم جولة زلت للحق جولة وتياوتني بكم جنيه اشتريت هذا الثوب ومن كم كم أنا مثل شنا عددي كمان لساتي عددي كأي من غني لا يقنع معناه مودا شنوني باهدا قناعة باهدا دنجنة كأي من كتاب لا يساوي المداد الذي كتب به لتاجي نولي كلن تبيكي كلن تودن بأكر بتاشبا تود ليش أنسانيك كم علوم درست كم كتاب عندك كم بائس مات جوعا كم ساعة قضيتها لاهيا كم إعانة أعاننت ومن بانا بانا تنبايا بني na yawan abu ne sai sa alamun tambayan da aka rubuta da an shirya ya shi ku cicire gaba daya kan ulumin da rasa mana ilimi nawa kai ka karanta abin da kake nufi da wannan ilimi kan ka karanta ilimi da yawa idan ka ce kan kitabin indaka littafi nawa ne a gunka abin da kake nufi ai akwai littafi da yawa a gunka in ka ce kan ba'isin ma ta du'an talaka nawa ne ya rasu saboda yunwa a nan kana nufin su da yawa ne suka rasu yunwa ya kashe su in ka ce kam sa'ati ka bai su halahiyan ka awoyi nawa ne na ɓata su a banza ba karatu ba ibada ba komai ba kana nufin ka ɓata awoyi da yawa a banza in ka ce kam i'anatin a anta taimako nawa ne kai kana nufin kayi taimako da yawa wannan ana kiran shi kamil kadariya kamilin su ne wa kamin karyatin ahalaknaha ko ahalaktuha wa kamin karyatin ahalaknaha wannan da shi ne ake ce mishi kam kadariya kowanne daga cikin su kuma yana da naka hukunci idan ka ce zarattu kaza ce zaratan istattu kaza wa kaza a fatira na dasa itace kaza da kaza ko na farauto uku wato tsuntsaye kaza da kaza wato ka ifa dan adadin ne adadin ne kai kilayasa ka boye sunan da baya muka ce yana zuwa lafazi guda daya lafazi guda daya daga cikin al'asuri waɗannan kowanne yana da nasa hukunci ɗin za mu karanta a ka'ida alkawa'id nukuna anil adadi bi alfazi ana kinayar adadi da wasu lafuzzuka haka ce kinaya ta kasance abu ta ki faɗan takamammin sa kamil istifhamiyya na farko kamil istifhamiyya wa tamyizuha mufradun mansub shi wannan tamyizin ta zaka kawo tamyizi a bayan zaka kawo shi mufradi zaka kawo shi mansub zalikam madinatan zaka ce wannan shi zai nuna maka adadi ka tambaya birni nawa ne wanda kake tambayan ka kake tambayan sa kuma sai ya baka ansa sai ki birane uku ne ko hudu ne ko biyar ne kai miki na saba kenan illa idza dakala alaiha harfu jarrin fa innahu yakunu majrur sai dai a kan din idan harfu jarri ya shiga kan din to shi tamyizi zai zama to majrur misali idan kace kan madinatan kan din shine harafi na adadi da tambayan adadi madinatan tamyizi mansubun ala tamyiz mun san tamyizi mansubi ne tamyizi mansubi ne to amma idan kan din ka sa masa harfin jarri to tamyizi zai zama to mujmuri misali bi kam madinati bi kam madinatin saboda kan din ka sa masa a a harf abun harfin jarri dukan madinatin sakanta birni nawa ka zauna a ciki dukan madinatin saboda kamdin ka sa masa harfin jarri to sai kai masa jarra amma idan kamdin ba ka sa masa harfin jarri ba shi wannan na tambaya din za ka kawo shi mufradi ne ko biyu na biyu kamil kadariya wa tamyizuha majruru shi tamyizu da koyaushe yana zaman to majruru ya kunu mufradan zai zaman to mufradi wa jam'an zai iya zaman to jam'i وتفيد التفسير كما بعد ما أنا ديوان لذلك ذاك كم علوم تمييز كايس لضرور الجمع وكتي كم كتاب تمييز كاوش المفرد بالجائز أما وين كان ما أدبي ولا تمييز كاوش المفرد ولا تكاو تمييز المفرد ولا أبو وين ذاك كتاب بعد ديوان مثالي كم جملا عندك راقما نوم يا أبو راقما نوم ذاك جملا ذاك amma wannan sabariya za ka iya kawo tamyizinsa a mufradi ko ka kawo shi jami'i amma tamyizinsa din bambancin sa na adadi shi dole ne ya kasance mutum ko yaushe ka ayyin wa tamyizuha mufradun majrurun bihi shi kuma ka ayyin shi ma kaman kaza ne ma'anansa kaman kaza ne shi wannan ka ayyin din nan abin nan ayyu ne aka yi mishi kalmi misali ayyu huma turidu kaga tambaya wanne kake so ayyu din ne aka sa masa tanwin sai zamanto ayyun ayyun to sai aka sa masa harfin jarri kaga dole ya zamanto majruri ba ka ayyin kenan ka ayyin shine asalin sa to shine a rubuce to a ka'idan illahi a rubuce to ba a rubuta su da tanwin sai a rubuta shi da nuni ko roƙo misali ka ayyin za ka ga na rubuta ka ayyin na rubuta kafin da hamza na sa yawon na sa wata dubu da ka ayyin din kamar ba zai yi a illahi sai ka rubuta haka ba sai dai ka sa ya'un ka saukar da nuni ka rubuta nuni ka'ida ilimi amma ayyun da ayyu da ta sani in ne aka yi ta nuni ya zama su ayyun ayyun ayyun ya ka sa masa harafin zarri ya zama to ka ayyin ka ayyin wannan shi ne ibn kathir daga cikin alqur'an sana'a sada'a yana karanta shi ka'in كائن في أسماء وكائن من نبي كتب وكائن هكذا كتب وكائن tamkar kamar ya nuna cewa kamar wani lafazi ne daban ne zaman kansa ya mai da shi wani lafazi ne daban ne zaman kansa ba an ɗauko shi ne daga aiki wannan kuma luga ne na larabci ne saboda su larabawa wani lokaci idan suka canja wa lafazi wani lafazi to sai yi kokari su fatar da wannan canji misali na ce maka ayyu to abu ne da ka riga ya kafin a lokacin da na ce ka ayyin na kawo ni kafin na sa na kawo tanwini na sa sai ɗan rikita ka ko ka ɗauka ko wani abu ne daban wanda ka san ya ka ɗauka haka to a irin wannan to sai a mayar da shi ba ka sani ba din sai a mayar da yi ba ka sani ba dai to saboda haka da zara an ce ka'in da shi ke an mayar da shi wanda ba ka sani din ba amma ka ce ka ayyin to an abu ne wanda ka sani aka kawo shi a surar yadda ka san shi amma ka ce ka'in abu ne wanda ka sani aka kawo shi a surar wanda ba ka san shi kamar wannan badda sawu ne badda sawu ne to shi ne ka ayyin din وتمييزها مفرد لكن ده كجنسي تمييز ذاك كاو مفردين مجرور بمن ذاك متجرد منكما وتدل على التكثير ينالونا جوي كأبني كوي ذاتا بايع السوسة مثالي الله ديسي وكأي من نبي كتب وقاتل النباوة نولي أكشف معنى أنكش النباوة دعا أي أنكش النباوة دعا أتراء وكأي من نبي قاتل النباوة نوعي سكي جهاد فأنا أي النباوة جيوة سنة جهاد هكذا كي سيدة كم نصبرية معنى سكي yana nuna yawan abu ne yawan abu ne ke nuna bambancin ku shi ka ayyin din dole ne kai masa garra da ni yasa duk inda kaga ka ayyin sai an kawo mina wa ka ayyin min nabiyyi wa ka ayyin min muhimmi sai an kawo min an yi sarrafa kaza shi kuma kaza wa tamyizuha mufradun aw jam'un mansubun shi tamyizin kaza zai zamanto mufradi ko jam'i ko wanne daga cikin su zai zamanto mansubi ne misali za ka ce garastu kaza shajaratan ko ka ce istatu kaza wa kaza usuran ko ka ce asafira أساطرة أساطرة إذا كانت كمل السفهانية أو القدرية كناية عن ذات وجاء بعدها فعل متعد وأنه زي شيء إيرادي يكي كم استفهامية أو كم قدرية تزمن تو كناية عن ذات معنى كان فتن توني ذاتي ba tana kwatanta wasafi ba zati waja a ba da ha fi'ilun muta'addi bayan sa fi'ili muta'addi ne neman maf'ul bihi yazo lam ya'khud maf'ulahu shi wannan fi'ilin muta'addi bai dau maf'ulin sa ba kanat ai kam istifhamiyan ko kabariyan maf'ulan bihi za ta zama ko maf'ulan bihi a iradi misalin wannan shine da kace kan madinatan شاهدت كم من أنا اسم الاستفهام من مبني على السكون في محل نسلي مفعول به مقدم مفعول به مقدم سوى في في شاهدت في إني متأدي بيدو مفعول سبع بيدو مفعول سبع أخبرية مثالي كم علوم درست كم من كم الخبرية يعني مبنون على السكون في محل نسب مفعول به مقدم ندرست به ندرست به wannan shi ne abin da yake nufi wa in talaha lazimun in kuma fi'ili lazimi ne ya bi bayan kan din aw muta'addi ko muta'addi ne a kaza maf'ulahu amma ya samu maf'ulin sa aw lam yaliha fi'ilu ko kuma asali ma ba fi'ilin da ya bi bayan sa uribat mubtada wannan kan din za ka mutu irabi mubtada ne misali na farko fi'ili lazimi misali idan ka ce idan ka ce kam tilmizai istihada istihada din ne fi'ili ne lazimi zaka ce istihada zaidu zaidu yayi kokari duka na magana ya gari to wannan kam din zaka zo ka dauke shi abin da mubtada ne kam zaka yi kam mabnun ala sukun fi mahalli raf'il mubtada sannan jumla na istihada din jumla fi'liya fi mahalli rafi khabar mubtada haka zaka yi iradi ta saboda menene saboda anan fi'li ne wanda ya zama to lazimi in muta'addi ne kuma wanda ya samu maf'ul bihi sa misali ta kan dawlatan junta kan kan dawlatan junta ko kuma bi kan junaydin ishtaraita hada sauba da kace istaraita hadha sauda shine maful din istaraita maful din istaraita ka riga ka kawo ka kawo maful ka kawo maful din sa to wannan lokaci a kan din zaka yi iradi ta mutada ne amma ya zama to mujururi bidda kan ya zama to mujururi ya zama to mujurur mujurur gaba gaba كان الكناية عن زمن أوريبا ظرفا وكني بها عن حدث أوريبا مفعولا مطلقا إذا يا زمن تو يلا ده مفعول به to zai kasance wannan kamfin zai zai kasance musada ne kamar misali kam da da kam ya kawo misali a cikin wannan misali idan ka ce kam asilin ko kuma ka ce kam qatilin ka ce kam qatilin ka ce kam qatilin katala zaidan ko kam ko kam sa'idin sada tsairan in ka ce kam sa'idin sada tsairan to anan kam din ya zo da fi'ili wanda yake musa'addi wannan shiri mutaaddin ka kawo masa maqul bidinsa to saboda haka kan din anan sai kace mabniun ala sukun fi mahalli rafi mubtada jumla na sada tsairar din jumla fi'liya la mahal jumla fi'liya fi mahalli rafi sai da mun to khabar mubtada wannan shine na misali wanda yake da maqulun bihi a fi'li mutaaddi amma an kawo masa maqulun bihi lazimi dama kan a wannan kamfin yi da ishahada din nan ke misali sa shi ne sanin ne wurin kunya biha an hadasin idan kuma ka yi masa idan ka nufi idan an yi masa kina'an hadasi wato abin majari kenan in uribad mas'ula mutlaqan sai kai masa irabi mas'ul mutlaqan misalin kinaya na zamani misali da kace kam daqiqatan in tazartani kam daqiqatan in tazartani daqiqatan din ne kam din nan za ka yi za ka yi za ka yi za ka yi irabin tazartani saboda kinaya ne na dafiƙa dafiƙa kuma zarfi ne a wannan lokaci kan din zai zama to mabdu'a da sukun fi mahalli dafi zai zama to zarf ne idan ka ce kan jaulatan jilda anan kan kinaya ne an had wannan lokaci